mita biyar Dala FM murar zamani Abakar Sabo ake tare da shi tare da tawagar ƙungiyar nan mai son ganin an taimakawa ko kuma an ciyar da jihar Kano gaba wato Kano Youth Promotion Council ƙarƙashin jagorancin Comrade Idris Ibrahim Gwargini inda a wannan lokaci suka kawa ministan harkokin noma Alhaji Sabo Muhammad na Nono ziyara dangane da batun nan na ci gaba da wayar da kan al'umma akan aje a yi katin zaɓe musamman yadda hukumar zaben ta ƙasa ta fara gabatar da wannan kati bayan a ofisoshinsa suke yi kuma aka ba da dama za a iya zuwa a yi wannan abun ta yanar gizo-gizo wato online ba kuma tare da na ja dogon lokaci ba zan haɗa mai sauro da tattaunawar da muka yi da minista akan wannan batu dai na katin zaɓe. to ranka da za mu so mu ji muhimmancin mutane su fita su yi wannan sabunta kati nasu na zaɓe.
jama'a assalamu alaikum to ai in baka yi rijista ba baka da zaɓe kuma wannan kati na zaɓe ai shi ne katinka na yancinka za ka zaɓi wanda kake so a siyasance so mutane ba su fito sun yi wannan rijista ba kaga akwai matsala musamman gashi muna doso zaɓe na 2023 kuma watakila wannan zaɓen zai fi kowane zaɓe tsanani ya kamata ce mutanenmu su fito su yi rijista su samu kati na yancinsu zaɓi wanda suke so in ba ka yi wannan ba wani abu ya faru kai za ka zauna ka zargi kanka ba ka zo ka zargi wani ba so don haka muna kiran mutane don Allah don Allah su yi kokari su fito su yi ga registration nan ba tare da wani wahala ba za a yi shi online so muna kyautata mutane za su fito su zo su yi wannan register ga misali kamar yanzu yadda ake nunawa a kudancin ƙasar nan abin ya yi nisa mutuƙa da gaske kusan ana zargin ma suna neman su ban mu a baya akwai matasa da dama waɗanda ba su ma kai lokacin da za a yi ba wancan lokacin yanzu kuma shekaran su sun kai su ba su ma san abin da ake ciki ba ko akwai wani kira na musamman gare su to ai wannan kada ka zargi mutanen kudu wannan laifin mu ne muna da mutane muna da kuma masu ilimi da za su yi wannan aiki ba wani aiki wani gagararren aiki ba ne so kada ka zauna ka ce wai wani ya zo ya wuce ka kana wani abin nan ba wani ko ka yi karatu ko ba ka yi karatu ba waye baya amfani da waya yanzu kusan kowa yana amfani da waya kowa ya san lissafin waya da sauran so ba wani excuse da mutane da za su ba su ce abin nan kawai magana san wani sa'in mutane sukan yi sakaci sai kuma da ƙarshen abu ya zo kuma a zo ana gaggawa a je a yi wannan za mu guda ba tafi da shi kamar yadda ake tafiya da shi yanzu na tabbata ai dai duk inda za ka je ka yi ba za ka zo ka yi kati wanda ya wuce population na state naka ba kuma a cikin population din ma ko wanda yake yawancin waɗanda suke abin nan wasu da wanda za a rijista saboda ƙananan yara ma sun fi yawa waɗanda shekarunsu ba su kai goma sha takwas ba so kaga duk abin da za a yi dai a nan tsakiya ne daga sha takwas abin da ya sama wannan ita ake magana so ba kuma mu da wani dalili da za mu ce ba za mu yi yadda can suke ba suna kwanci akan ganin su ma sai su yi rijista ba wani matsala inda aka koya musu yadda za su yi me ya kamata musamman shugabanni masu mada rike da madafun iko su yi irin ku wajen wayar da kan al'umma kamar yadda kake yanzu eh hakkin mu ne na san gwamnatin jiha tana yi local government suna yin ya kokarin su amma kuma mutane su ma ba lalle wanda suke da madafun iko ba a'a malaman mu malaman makarantar mu malaman mu na addini shugabanni na unguwanni shugabanni na addinin musulunci da sauransu duk wannan aikin mu ne ba aiki ne kawai na mutum ɗaya ba ko mutum biyu kuma ba za a ce kawai an tsira gwamnatin Kano ba ko lokal government na Kano su ne za su yi wannan aiki a wannan aiki ne ya shafi kowa gaba ɗaya musamman yanzu ka ɗauki malamanmu na musulunci ana jin maganar su kuma muna da su wanda suna da ilimi sosai sun kuma san abin da suke yi kuma suna yin wa'azi in an yi ana ganin amfanin sa duk su tashi a tsaye akan wannan abu su rinka dafa gwamnati a yi wannan abu yadda ya kamata ina murna kwarai da gaske da wannan abun da ya faru kuma ina gode musu kwarai da gaske sun yi abubuwa da da yawa wanda yake ya taimaka matasa kuma har yanzu ana kan wannan abu abin da ya shafi samu wa mutane aiki da waɗansu abubuwa wanda yake ya kamata na hakki su ne su samu duk a cikin waɗannan lokacin ba abin da ba a yi ba kuma sun taimaka kwarai da gaske wajen wayewa mutane kai akan abubuwan da ya kamata su samu daga wajen gwamnati da kan abubuwan da ya kamata su guda akan abubuwan da ya shafi sha'ani ko na security ko na wani abin nan da sauransu so suna aiki kwarai da gaske akwai waɗanda kamar suna da katunan ma a baya ana zargin sun karya ko don fushi ko don wani abu ko kuma suna sane yanzu su ki saboda wasu dalilan su da suke ganin cewar kamar an bata musu a baya ko akwai wani sako a gare su to ai a neman yanci ba magana fushi kuma kowa da matsayinsa kowa kuma da inda Allah ya bashi baiwa saboda haka dan kai baka samu ba kada kai fushi ka ce shi kai shikenan magabaci ɗaya ka daina komai kana taka hakkinka da kanka abin da ake so shine in an zo zaɓe kai ka da kanka kai tunani wanne mutum ne ya kamata ka zaɓa kuma me manufarsu wanne ne kai ganin zai fi maka adalci sauran zaɓe na Allah ne amma kada mutane su ce wai ko dan abu kaza an yi fushi ko dan ba a samu wannan ba an yi fushi wannan gaskiya ba hujja ba ce abin da ya kamata a yi na farko a haɗa kai domin wa'annan da suke hayaniyar nan da sauransu ba magana ce suke ta addini ba ko wani magana ta wani abin nan shekartaka ce kawai da shikenci ne kawai da ake yi kuma kamata a mutane su haɗa kansu ba abin da zai gagari gwamnati in dai an samu goyon baya an samu haɗin kai ba ka magana fushi da gwamnati wata ran kuma ka zo ka samu kanka a ciki ba ya za ka ji to ko akwai wani sako da ake so a gaya wa al'umma wanda mu ba mu hasaso shi ba no abin da ya kamata a yi ita ƙasar nan ina so mutane su sani cewa ƙasar nan tana da arziki ba kuma ƙaramin arziki ba kuma duk wannan buge-buge da ake yi wallahi tallahi karfin arzikin kasar nan ne ya rike ta manoman da ke ganin su mai noma hekta guda eka guda su ne suke rike da kasar nan shi yasa za ka ga kasar nan wani sa'in ka tashi da safe sai ka kawo ba za ka samu kasar ba ma amma sai ka je ta ta miƙe ta tafi duk wannan wahalhaloli za ka ga wata ran sai labari saboda kasar tana da arziki ba abin da ba za ka iya kasar nan ba babu noma ne mining ne masana'antu ne kana da kasuwa yanzu waye zai zo Kano ina fata ka je Nijar watakila daga ka wuce daura har ka je Zindar ba za ka samu motoci uku ko hudu kai crossing da su ba amma da ka shigo daura hayaniya mai babura ne mai keke ne mai jaki ne mai motoci da gan hakan duk kuma fa waɗannan mutanen aiki suke kuma abinci suke ci amma ka leƙa sauran kasashen ka gani yadda abubuwan suke tafiya haka suke tafiya amma da ya kamata na farko kada ka jiraci gwamnati kai ma kai kokari abin da zaka yi na kanka because kofofin suna da yawa ina farin ciki kwarai da gaske saboda akwai yara da yawa yanzu wanda suka shiga ma suna masana'antu kwarai da gaske abin da ya shafi technology ya shafi masana'antu na processing yanzu Rise Smith na Kano guda nawa ne sun kai wajen hamsin duk inda ka je yanzu aiki ake yi to wannan ba arziki bane wacce kasar ce take makwabtan mu koma irin waje da suka da Allah ya ba su arziki irin namu babu to amma renawa muke yi abin da muke da shi amma kamata ya mu adana ko wannan da yake yanzu kaga ana cewa an ka dauki kaman kasashe kaman su te su yobe su jigawa da sauransu borno nan arzikin da suke da shi a ƙasa da na waje wallahi tallahi hada kai za a yi sai sun zo sun fi sauran jihohin na arziki yanzu ka duba noman riɗi a wa'annan jihohin nan da ke yanzu riɗi ya zama ɗaya daga cikin babban abu wanda ake aikawa waje ake samun alheri riɗin nan inda aka fi samun mai kyau yobe borno jigawa to me me yake yi kasar tana nan kuma za a iya yi su kansu matasan mu me yasa ba sa shiga su je su gani abu da ya kamata to bayan nan shi kansa shugaban wannan tawaga wato shugaban kungiyar ta Kano Youth Promotion Council Comrade Idris Ibrahim Gwagini a manzanta da shi kamar haka wannan ziyara ne da muka kawo ziyara ce ta girmamawa kuma Alhaji Muhammad Sabo na nuna ministan gona ya nuna sha'awarsa da yaba mana abin da ya ga muna yi wannan dalilin yaban da ya yi na cewa mu daure mu ci gaba da yi wa mutane wannan rijista muka ga ya kamata a kai masa ziyara saboda ya bamu goyon baya ba dan mutumin nan yana da bukatar wani abu na takara ko kuma wani bukata ba a'a ya ce hakkin su ne su taimaka a tabbatar da an yi duk wani wanda yake son a yi masa wannan shine dalilin da yasa muka kai masa ziyara mu gode masa da hoɓasa da yi da kuma nuna mana goyon baya da ya bamu kuma me jawo hankalinku na yin wannan rijista kyauta ga wadan abin da yasa ya janyo hankalinmu na daya mu dama a tafi aka gamu harkar mu ce aka tsarin mu ne wannan duk abin da ya taso ba ma yan fawa mun yi irin wannan duk wani abu da aka ce fitar gaman ta kirkiro shi irin waɗannan muna ruwa da tsaki mu shiga to wannan ma sai ya zo mana da kalubale muka ga o'o sun tafi mu yawa a cikin wannan rijista duk kasashen kudu sun fi mu yawa mu kuma yan arewa cinkuska dakin tsimma ake cewa har ana neman a ce mana wai da aljanu muke yin zabe dan haka muka ce ba fa za ta yiwu ba kuma muna yaba gwamnati ta ma da ta kafa kwamitoci na ƙananan hukumomi don a wayar da kan mutane a yi musu wannan wannan abu mun ji daɗin sa kuma muna kira da dukkanin kungiyoyi na sa kai da su fito su jajirce a yi wa mutane don mu rike kambun mu na wannan yawan namu domin mu muke da yawa wannan abu da kuke yanzu kuna ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu a a a a malam duba jama'a nan ka gani ko da ka zuwa zuwa yau mutum nawa aka yi wa kuma abin da zai baka sha'awa shine koya wa matasa su je su yi a gidajen su shi yafi ba mu sha'awa ba fitowar mu ba a'a yanzu akalla da kuma bara muka yi training na mutum 300 da wani abu yanzu mun yi wa matasa akalla sun koya wadannan mu 300 wajen mutum 2000 da wani abu sun koyi wannan abin ta wannan abin da muka fara sai kaga mu yanzu ba so muke ma mu yi wa mutane ba so muke mu koya ma kai ma ka je kai gogo da inna da kaka da ya gwargwal ga wannan abin an shigo da shi ƙaryar birnin Kano cikin kofar gidan mai martaba sarki ina maganar karkara daga nan sai dan bata daga dan bata kuma sai abin da organizing committee suka tsara tan table suke fitan mana daga guri kaza sai guri kaza ko ina muka je za mu yi musu yini daya yini ɗayan nan kwana ɗaya kenan abin da muke so da su shine yan bokon su matasa da suka gama karatu a fra- secondary ko university ba su da aikin yi su zo mu koya musu su ba zama yi wa mutanen su mu mutane da kungiya ba za mu ce za mu iya kara ɗaya Kano ba ƙananan hukumomi mu yan ƙananan hukumomin in mun koya musu kuma su ci gaba da yi wa wannan mutane na gari sannan ga lokacin gamman suna yi ga gwamnati ta sa ana yi ina ganin za mu ɗaukan bin ba za a ba ma baya ba kamar yadda tattaunawar mu da minista ya nuna cewar a kun dade kuna yin waɗannan abubuwa ga shi ma a matsayinsa na wanda yake rike da wata madaf- madafar iko ya shigo domin ya taimaka ina kira ga sauran al'umma akwai malamai akwai masarautu a sarakai na gargajiya da kuma kamar yadda ka faɗa wasu daga cikin masu mulki ya kamata su yi wajen ganin cewa al'umma sun shigo domin yin wannan abubuwa don ganin cewar an taimaki arewa masarauta dai yanzu ta shigo tunda yanzu kaga ma a ƙofar gidan da muke wannan abu sarki jiya ya fito ya gamu ya yi mana jinjina ya gode mana ya ce mu ci gaba to kaga masarauta ta shigo malamai suna hudu ba a mambari na jummo'i sannan yanzu yan majalisa ne kalubalen su saboda har yanzu ba mu ji dan majalisa ɗaya da ya ce ya kafa wata santa a constituency dinsa don a samu a yi musu a yi wa mutanensa ba to da fatan waɗanda ya kamata a ce sun dafa don ganin an kai ga gaci sun ji za kuma su dafa din abakar sabo akan mita 88.5 da la fm muryar zamani